لا إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والخيل والجبال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ اهدني لنا بهذا المعبر والذاته بنظرة تأتي لنا بالزفر وخلق الخيل Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin dabbobin ni'imomi da da ya halitta muku ya halitta muku alkhaila wato doki wal bighala da alfadari wal amira da jakai Allah ya halatta mana dawakai Allah ya halatta mana alfadarai Allah ya halatta mana jakai litarkabuha dan ku hauta wa zinatan da kuma kawa Allah ya halatta mana dawakai Allah ya yi maganar gina sama da ƙasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un الحمد لله Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maganar halittar sama da ƙasa kamar ake ka gina gida sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana maganar halittar ɗan adam ga kuma kalifansa ɗan adam da Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye karkashin sama din nan akan ƙasa sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana bayani ya halitta wa ɗan adam kayan ci ni'imomi ya yi magana dabbobin ni'ima raƙuma shanu tumakai da magana wayannan kenan sannan gashi yanzu Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana maganar abubuwan hawa sannan kuma can gaba Allah zai mana maganar abinci da komai da abubuwan da komai dan dan adam ne Allah ya maganar taurari da maganar falakai da maganar dukkan wani kimiyya duk saboda dan adam ne wa khalaqal khayla to kuma nan maganar abun hawa Allah ya halicci alkhaila da wakai wal bigala da alfadarai wal hamira da jakai da tarkabuha domin ku hawo dawakan nan ku hawo alfadaran nan ku hawo jakin nan wa zinatan da ado kuma dan dan ado kalakalakumul khaila cewa li tarkabuha dinnan dan hawa dinnan bai hana kuma a ci ba a mazhabar shafi'iyya saboda shi mazhabar shafi'iyya doki halal ne shi a wajensa saboda hadisai masu yawa da muka kawo a wajensa shi ko wajen imam malik abu hanifa ahmad bin hanbali suka ce a'a Allah tabaraka ta'ala da yake litarka buha sai ya shiru amma can wajen raƙuma da wajen dabbobin daɗi bayan Allah ya faɗi ta ne mana in wato dimi muna yin gidaje da fatocinta da gashinta da wane ne Allah ya ce wa manafi'u da amfani sai Allah ya ce wa min hata kuluna kuma daga cikin ta kuke ci Allah ya magana ci suka ce amma nan Allah bai magana ci ba shi ko shafi yace ai wai rashin magana cin ba wai shi kenan kuma ya ce haram bane su duk gaba gida to su sai suka tafi wayannan hadisai ingantattu din nan masu yawa wannan aya ta soke su su abin da suka tafi kenan shi ko ya tafi mukamai ne lafiya kalau suna nan lafiya kalau suna yin aikin su to duk gaba ki da wazinata wa kalakalakum kaila Allah ya halitta muku da wakai wa kalakalakum bigala ya halitta muku albadarai wal hamira da jakai litarkabuha dan ku hauta wazinatan kuma dan ado dan yin ado alkailu da wakai marakibu ulul azmi manyan ma'aika sun hau da wakai manyan ma'aika sun hau da wakai min rusuli na daga ma'aika ko ko duk su biyar din nan ma kullul azmi guda biyar ne annaba dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ma'aika ɗari uku da goma sha uku kullul azmi kuma guda biyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Nuhu annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam annabi Musa annabi Isa wayannan sune ulul azmi to duk abu abubuwan hawan su ne wal hamiru wal ibnu idan aka dau jaki aka daura kuma idan muka daura gumi annabawa guda hudu su shine ma abin hawan su rakumi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babban abin hawan sa rakumi galibi yana hawa doki amma ko ta kai hari ko ta yaki ko ta amma galibin abin hawan sallallahu alaihi wasallama rakumi rakumi ne abin hawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi salihu shi ma rakumi ne abin hawansa annabi hudu alaihi salatu wassalam shi ma rakumi ne abin hawansa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma rakuma ne abin hawansa wayannan annabawa babbar abin hawansu rakuma to wa rakibu kullahum al-ibla dukkan wayannan annaba sun haura kuma wal hamiru jaki kuwa marakibu uzair wa isa annabi isa da annabi uzair su ko sun fita shi wajen hawa jaki saboda wayannan ma duk suna da zuhudu amma dai su kuma wayannan tafiya su kenan saboda sun zo sun tarar da duniya da awar duniya adan duniya ya cika idan yan duniya gabaki daya su kuma sai suka dau abin da ya fi wulakanci su kuma shi suke hawa shi ne jaki da abu kamar yanzu a wannan zamani ne ba wani babbar takama a ce ya hau mota iri kaza ko mota mai tsada iri kaza kai mota mai kai ku a ka jawo jashi kana hawa a wannan zamani to ai kaga a wajen wani wannan daga wanda ƙasa ya fito to kuma a wajen wani shine babban wa'azi babban wa'azi to yanda yanzu su ba malaman duk gaba ki da magadan annabawa ba su da wani takama sai dai a hau babban mota da kowane alhaji ma zai hau to kuma a ga wani ga babban malami duk ƙasa ba irin ta kuma yana hawa ta kaga yayi wa yan ƙasa wa'azi babba a aikace ba wai a ce wai kai abba zai rasa wa'yan suka wa'yan su ba za su kusa da kai ba sai sun ga ka kawo babban mota ka hau daɗa tura ka ruza a daɗa ruzawa duk gaba ki daya to ba wai an ce haram bane duk gaba ki da amma dai su dai waɗannan annaban sun zaɓi wa'azi duk gaba ki da to annabi Isa da annabi Uzairu su kuwa jakuna suke hawa kama kana lahu sallallahu alaihi wasallama fitatu min alkhayr manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dawakan ma yana da ingarmun dawakan ma kuma ya kula da maganar doki kwarai da gaske manzo Allah yana da dawakai guda shida mashhurai amma akwai ragowa ma da duk malaman sira sun kawo su ba wai waɗannan shidan ne kaɗai ba sai dai waɗannan su ne duk a karatu za a gan su wato akwai akwai zarbu yana da doki da ake cimar zarbu saboda ƙarfin jikinsa ƙarfin gininsa akwai murtajizu shi kuma saboda daɗin haniniyarsa annabi ya samu murtajizu kamar yadda dai muka faɗa shi annabi koman sa ne ya sa masa suna sallallahu alaihi wasallam komai sai ya yi masa suna ko dai dan abin ya albarka ko dan yadda abin ya nuna masa haka zai sa wa abin suna haka dai kuma an da take goma sai ya sa masa suna akwai sakabu kuma shi kuma sabida gudunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa sakabu ba a taba yin tseren tsere da shi ba sai ya tsere tseren dawakai abu ne sunna ne abu ne mai kyau amma ba ta ta ba ba ta ta ba a iya sa wani abin dan Allah a iya sa wani kudin dan Allah a ce duk wanda ya ci ba dan ko kai kawo goma kai kawo goma kai kawo goma mu hada duk wanda ya ci a bashi wannan ya zama ta kenan saboda akwai riba a ciki amma ba laifi ba ya hadawa dan Allah ba dan ko amfani ban haka kai gani da kake wanka ka ba sadaka su zaka ko ko gonar da sa gashi an sa miliyan kaza a yi tsere duk wanda ya tsere zai ɗauka ko an sa ja'iza kaza wannan duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi sallallahu alaihi wasallam annabi ya sha hada sahabbai tseren dawakai daga waje kaza zuwa waje kaza ya sha hada dawakai tseren rakuma iko Allah wannan saka mutum yana daga cikin wanda in dai an yi tsere dokin annabi dai annabi yana jin daɗi shi yake tsere ba wai dan mu'jiza ba haka kuma yana da rakumar da ita kuma an yi tsaya ita ma tana tsayawa suka ce sai ga wata rana bala wani balarabe ya zo da ita yana kuma samala kan shilin ya ba aka buga kawai ta tsere abin ya wata haɓɓai nauyi yau ga an tsere na kuma an sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba kuma bane wannan duk abin Allah ya daga shi ya saukar da shi in dai ba cikin Allah bane ai ba komai wannan zancen annabta daban zancen irin waɗannan abubuwa na rayuwa shi kuma irinsa irinsa daban to wannan sakabu saboda gudunsa annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma yana da eh, sabahatu shi kuma mai gudu ne shi kuma in yana gudu shi eh, yana saboda tsawonsa haka yake mike kafafuwansa gaba daya Eh, wa- haka yake mike kafafuwansa gaba daya yana jawo kasa nau'i ne na doki shi kuma to manzo Allah ya sa masa sabaha shi kuma saboda wannan manzo Allah yana da alla- lahifu shi kuma doki ne ƙato saboda girman jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa lahifu yana da dirku man yarkabu tirfa wal qaswa to yana salamu ala man yarkabu tirfa sunan dokin manzo Allah ne wal qaswa da raƙuminsa to sallallahu alaihi wasallam mafi to wannan sune dawakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ce to wannan sune ne dawakan annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana lahu bagalatu annabi yana da alfadari yuqalu laha jiljilu yana da eh, jiljilu ma'ana bushiya ko abu to ita kuma wani nau'in ta ne aka sa mata annabi ya sa mata wannan suna wannan akan ta ya hunain yakan yi jihadi a kanta wannan alfadarin dasa yana da wayansu alfadaran ma alfadaransa biyar yana da fizzatu yana da ailatu wadda sarkin aila ya aiko mata ita yana da eh, wato wadda sarkin zumatul jandalu ukhaydiru ya aiko mata ita jandaliya ita ce wadda sarki ukhaydiru ya aiko mata ita jandaliya sannan yana da ailat ailiya wadda sarkin ailata ya aiko mata ita sannan yana da wadda sarki na jashi iya- dan uwanmu ne musulmi shi Allah ya saka mata alheri yana da wanda najashi ya karɓo da ita haka al'adar mulki yake al'adar sarauta dole wannan sarki ya aika wannan kyauta wannan wannan kuma kyauta ce irin tasu ta sarakuna ba za a ce wai ko sai- haram ko kaza kaza kaza kaga yanzu wannan sarki ukhaidir ba ma musulmi ne amma dai ya yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko mata alfajir kuma annabi yana hawa sallallahu alaihi wasallam sannan wannan aila din nan to yana da jakuna guda biyu ya afuru da ufayru jakuna guda biyu ya afuru da ufayru kana yursiluhuma ila duris sahabati ya kasance yana aikan su gidan sahabbai je su kirawo man wanda yake so ya kira idza arada wahidan min sahabati idan manzo Allah ya nufin ɗaya daga cikin sahabbai yursilu ya afura sai manzo Allah ya aika jakin da ake ce mai ya'furu ya tili babu a hadihin wannan jaki zai zo kofa ɗaya daga cikin sahabban waya dukkul babu ya buga kofar da kansa baya alamu sahabi idan wannan sahabi ya fito ya ga wannan jaki ya san annar rasul ya talabu wa annabi yana neman sa ai dan kamar yanzu ma tura kamar yadda muka faɗa dai tura za ga suna ta koya wa dabbobi abubuwa dabba na koya mata abubuwa tana iya bare doki ana koya ma abubuwa yayi jaki dai shi ne dama mai taurin kai kikir da jahilci a kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa ma'ana za a iya koyawa kenan amma gaggafa ijil wannan ungulo da mikiya su ma ana ta koya musu yadda za su yi farauta yadda za su kama za a ga larabaji suna koya musu bare da aku aku bagdau shi ne faro din na aku kuturu ko ita an magana ana koya mata akwai shekarar da aka dinga tallan wata aku ba ta iya karanta kulhu wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan an koya mata likilas to ana iya koya musu magana duk gaba daya to kuma tura akwai lokacin da suka dinga nuna wani doki ya iya buɗe furji ya ɗauko lemo ya ɗauko kaza ya kwanta kan gado ya yi kaza duk suna iya koya musu wannan to kaga ai kwanan nan ma facebook za ga suna nuna wata saniya gaske ne ba gaske ba ne ita kuma an ta iya an bugo waya za ta iya sa kofatan nasu da danna shi kuma yayi da abubuwa na ban mamaki to annabi ya riga su duka ka kuma mutum ya ce ba zai yiwu ba to wannan yana daga cikin jahilcin ilimin kimiyya mutum dan ya jahilci abu ya dinga Allah yana sanar Qur'an dan ya wayar mana da kai ya sanar mana da komai zai yiwu duk magana dai za ta zo to mazalla sallah shi sai aika wannan jaki shi kenan to mazalla sallallahu alaihi wasallam yana da abuba'u to abuba'u mun yi maganar rakuman manzalla sallallahu alaihi wasallam mun yi maganar kasuwa ita ya hijira ma a kanta mun yi maganar abuba'u da jada'a'u ba wai sifar su bane sunan su ne kai aka sa musu to ita abuba'u din nan تحشر عليها فاطمة سيدة نساء العالمين إما أن الله صلى الله عليه وسلم أكنت لا أتاشيت لنا تاشي الكامة yawma nashurul muttaqina ila ar-rahman wafda dama ranar tashin kiyama duk masu tsoron Allah Allahumma ja'alna minhum mahaya za a tashe su akan abubuwan hawa akan abubuwan hawa to abubuwan hawa motoci da- da kaza kaza abubuwan da duk muka sani duk gaba gida to to waɗannan ma'adini ne din na ƙasa ma'adini ne din na ƙasa amma alfahari ne waɗannan kusan komawa ƙasa za su Allahu alaihi dai dan aljanna yana so ya tuna amma akwai abubuwan da saukakku ne wayannan namun da namun ni'ima din Allah ya ce saukar da su aka malamai sun yi kawo kai da kawowa saboda hadisai da yake wai wayannan irin dabbobi ne za a amfani da su a aljanna wata ruwaya raƙuma ne da dokuna kawai da raƙumi da doki wannan su ne kawai za a yi amfani da su a aljanna ba zancen jaki ba zancen alfadari saboda wannan duk kaskantattun abubuwa ne rakumi shine abin hawan gulla azumi duk za su shiga da kayan aljanna doki shine abin alfahari shine abin kilisa abin hawan sarakuna abin takama da waye to haka za a yi kai a aljanna a hau za ra'aita sama ra'aita na iman wa mulkan kabira amma laraba ba sa ce da wanda ya hau alfadari faris wanda ya hau doki shi ake ce masa dauki mahayin doki faris amma ba a cewa da wanda ya hau alfadari faris sai dai bagalu ba a cewa da wanda ya hau jaki farisu sai dai a ce masa hammar wanda ya hau jaki amma wanda ya hau doki shi ake ce masa farisu to malamai sun tafi cewa raƙumi da doki ne kawai a cikin aljanna to kaga idan sai dai kuma ita dai aljanna duk abin da rai yake so za a samu Allahu alam ko Allah ba zai sa ƴan aljanna san wani abu da ba wannan ba saboda wani balarabe ya zo ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi Allah ya sa mun san doki wai akwai doki aljanna manzo Allah ya kwarai kuwa na nau'i kaza na yakuti na kaza da fukafici da kaza da manzo Allah ya dinga sufanta irin dawakan aljanna to duk abin da mutum yake so za a samu ba wani ya ce shi ma shi dai wallahi ko ya shiga aljanna sai ya sha miyar kuka ba da ce kwarai kuwa aka miyar miyar kukan banza ce yanzu miyar kukan mai kuɗi ka haɗa ta da miyar kuka irin samu sai an dandaka nama an dandaka ɗanyen kifi an dan daga waye gwara ma a baka wannan miyar kukan da a baka ma wata daga daga irin samu don Allah ya shirya kukun aljanna malam suka shirya miyar kuka kuma malam amada Allah ya kai mu ma Allah Allah ya sa mu a ciki malam ai tabbata aljanna malam mu ji daɗi ai ta ibada wanda sai ya dan giro maro nan sannan ai ta ibada sannan san halaran Allah ma duk ya ga suna duk ta ibada to kaga wani ya ce shi kuma ya shiga aljanna sai ya sha fura da sakwace da shi kuma sai ya sha fura ko ko me ya dai duk abin da rai take su ya ma ta tahil anfusu to kaga da haka yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam girmamawa ga wannan rakumi na iya babanta zai hau al'umma babanta za su hauka za ka ita kuma wannan rakumi abu za shi za a tashe ta akai ranar tashin kiyama sai kuma wannan girma ne ga wannan rakumi wa ya akuru wannan jaki da ake ce masa ya akuru huwa allazi asqada nafsahu shine wanda ya jefa kansa filibirin a cikin rijiya lamma tawaffa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah ya koma zuwa ga Allah lamma amara Allah Ibrahim bi bina'il ka'abati yayin da Allah ya hori annabi Ibrahim da ya gina Ka'aba talaba min waladihi Isma'ila sai annabi Ibrahim ya nema daga ɗansa annabi Isma'ilu alaihi wasala alaihi wassalatu wassalamu an yu'ilahu Isma'ilu ya taimake shi fa'anahu sai Isma'il ya taimake shi suka gina Ka'aba duk mun yi wannan a can wa izar hawa Ibrahim al-Qawaida min al-Bait wa Isma'il walan ma faraga yayin da suka gama ginin Ka'aba din nan min bina'il Ka'aba ce daga ginin Ka'aba qala lahu Ibrahim sai annabi Ibrahim yace da annabi Isma'il to na ji dadi Allah ya hore ni zo in gina matsaki ka taimake ni na gina to ukhruj ila al-falati fita daji satajida jaza'a malika zaka samu sakamakon wannan aiki da kai mu fita daji akwai sakamako ma a hafaka Allah tabaraka wa ta'ala bi yadda hidimatika za ka samu abin da Allah zai baka a dajin nan sakamakon wannan hidima da kai mu duk wanda yawa annabawa hidima duk wanda yawa mataimakan annabawa hidima cikin ɗaukaka addinin Allah tabaraka wa ta'ala sai ya samu sakamako in ma duniya in ma lahira bai hana ya talauce ba ba wai dan kai wa annabawa hidima ko kai wa bayan Allah hidima wai shikenan ba za ka ba za ka iya talauce ba kila za ka mutu da arzikin ka kila za mutum zai talauce amma duk alƙawarin nan da Allah ya sai ya samu sai da Khadija ta yi wa musuluncin nan ita ta fare wa musulunci hidima sai da ta zo ba ta da komai amma sai da Allah ya aiko da sakamakonta ya gina a gaya mata ya gina mata gida na lu'uluwa aljanna baitun min asabi ba ko ko- a zamanin nan namu ba kowane shugaban ƙasa ne ma zai iya rarake dutse ya yi gida a ciki ba gida gidan dutse ko a ƙasashen wajen sai wanda ya kasai to ita irin wannan za a yi mata na aljanna na lu'ulu ba to sai na abubakar ya yi hidima ga addinin nan sai da kuɗinsa ya ƙare sai da na ba da komai amma Allah tabaraka wataala sai da aiko masa da sakamako fa sayyidannahu al atqa allazi yuti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigaa wajhi rabbih ala wa la sawfa yarda to haka kowa ya ajiye hidima cikin addini dan zatin Allah kuma dan dan Allah ko ba dan neman ma sakamako ko amma zai samu to ji annabi Isma'il alayhi salatu wassalam ya taya babansa an gina ɗakin Allah to amma rawan ya ce ya fita daji duk abin da ya gani shine sakamakon wannan aiki da yake shikenan faka raja sai annabi Isma'il ya fita daji wara alkhaila sai ya ga dawakai dama akwai dawakai a wannan lokacin amma namun daji kuma yanzu a ce zaki da musa kaza kaza ba wanda ya taba maganar ya hauta lalle Allah ya yi wa annabi Adamu bishara da ita amma bai hau ba annabi Isma'ilu shine farkon wanda ya hau bayan doki annabi Ismail shi ne farko wanda ya fara da aka ake ce da doki balarabiya saboda shi balarabe ne ba ibraniye ne amma ya girma hannun larabawa ya iya yaran su sun aura mai yarsu daga kawai daga nan arabul musta'ariba suka fara daga nan arabul ariba mutanen yaman larabawa suna can yaman a wannan lokaci da wani dam ya ambaliya aka yi musu tsunami kailul arim da aka yi wa yemen wani tsunami shine laraban da suka watse suka wayan suka zo madinan annabi wayan suka yi kaza wayan suka to cikin wayanda suke kan hanya zuwa maka sune wanda Allah ya sa suka haɗu da mahaifiyar annabi Isma'ilu Hajara suka zo jurhu jurhum su suka zo suka haɗu da mahaifiyar annabi Isma'ilu Hajara da haka zaka ga wato larabawa kullum suna sanar da aqidarsu da tarihinsu da komai zaka ga faɗa yana faruwa ka rasa wai wannan faɗa ta ƙaƙa yanzu idan ka dubi zamanin za ka tsakanin Saudiya da Yaman ana ta bugawa abu ne ba na yanzu ba abu ne tsohon tarihi dama mutanen Yaman din ne suka zo suka zauna su suna ganin maka suna ganin Yaman ne Yaman tana ganin su ne to kuma yanzu suna ganin ga Farisa ta tsallako za ta zo ta kwace Yaman yaya su yan gida za su bari abin da yake kawo fada da da abu kenan in baka san tarihi ba wato hatta addinin nan namu in kana so ka fahimce shi kwarai sai ka san tarihin kan laraba in ba ka za ka tattin tsira za ka yi ta abu za ka ji wa'in magana kai kana da san addini ne su ko kabilancin ne ya motsa duk da annabi ya hana ya hana amma larawa su kai zafin yadda wannan ba za ka yi ta ganin hazancan addinin kalifanci kaza kaza da wani ne duk sai ka ji larabcin ya shigo larabcin ya shigo wallahi ba za mu yadda 'ya'yan gidan suwa ne su ne za su shugabance mu ba koko yaya za a yi ga shawa ko ga kaza a dora kaza kaza sai ka ji to kuma hatta shi ma hadisin wani zai ga ya faɗi wani abu sai ka ga da za ka yi hukunci Allah ya ga ga kamar larabcin ne Allah yana cewa kalifofi sha biyu ne dukkan su min quraishin dukkan su min quraishin ko eh haka dai hayyar larabcin ya shigo Allah alaihi wasallam balarabe dole dole ai kaza kaza in wani sadauki in wani sadaukan daga laraba suke a wani zamani har a cikin addini ma zai ga suna so su gwada haka ya ga suna gwada haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayyan matan quraisha wanda ta haura kuni sai kowace mace so take a ce ta haura kuni da yi gudu da shi ikon Allah a wannan zamanin akwai sai da hawa ya shehu babban burgewa wanda take ta haura kuni ce tsere da shi ma duk gaba sai ma zalla ta biyayyan matan quraisha wanda ta haukar rakuni duk gaba daya to in baka san tarihinsa ba hatta yakukuwan da yake faruwa a zamanin nan namu in baka san yakukuwansu ba duk sai ka kasa gane ma yaya kan addinin ya tafi wai kenan annabi isma'il baka raja har alkaila sai annabi isma'il ya ga doki kanat wahashan da namun daji ce ba wanda ya taba iya mallakar har yanzu doki in ya dubure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku mai yadda za ku yi wa naman daji har ne shi saboda in doki ya tubure ya tuna shi naman dajin nan da to zai halakar ko ya halakar zai zai kashe wani yanzu yanzu ba za a iya abin sa ba za ka ga to wara alkaila sai ya ga doki kanar wahashan ta zama to naman daji fada aha sai ya kira wuta fan adat sai Allah ya hore ma ita dama akwai dabbobin da Allah ya hore mana su amma akwai wanda Allah bai hore mana ga rakumin gida Allah ya hore mana shi amma ga graph din nan eh, eh, rakumin daji Allah bai hore mana ita ba ga saniyar gida Allah ya hore amma bauna Allah bai hore ta ba ga akuyar gida Allah ya hore amma ga bunturin fage ina dutse din nan Allah bai hore shi ba magen gida Allah ya hore amma akwai dage na daji hankali ko mutane nawa da suka addaci sai ya watsa haka kowane dabba ga ta gida da daji to shikenan bada a hai kira doki ban kadar lahu sai ta mika ma wuya fali haza saboda haka kana rasulu sallallahu alaihi wa sallam annabi ya tsaya da amin Allah tabbata a gare shi ya kula yana cewa irka bul kaila ku dinga hawa doki fa inna ha mirasu abikum isma'ilu gadan baban ku ne annabi isma'ilu ko mu ba laraba bane da mun zama laraba duk musulmi ba larabe ne saboda addinin mu ba laraban addini qur'anin mu ba laraban addini ne dinnan ko dole dai ko karatu ko menene kaga dai da larabcin muke yi shi kenan bare kuma wanda ya karanta ya iya ya abu a dinga hawa doki ba wai kuma dan ka hau ka zama sarki ko ba ka bawa sarakuna sarautar su da su wannan dai kana hawa gadon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alheri yana nan kulle a cikin gashin doki da yake sakowa kan goshin nan nasa ma'ana wannan kinaya ne ma'ana alheri yana nan tare da doki har tashin kiyama duk mai shi sai alheri ya same shi duk mai doki ciyar da shi da wankan da yake masa amma yana da wahalar rikewa ko addini ya yadda sai kana kula da wajen baccinsa da shi dan gata ne da abincinsa da kaza da gyara shi da wane ne saboda akwai addu'a da yake kullum da asuba dan wannan addu'a ta same ka da alheri in ba za ka iya ba kuma ka bari al'adadi ne har manzo Allah ya hana a dinga tsora ma kaya a dinga doki ba wajen daura kaya bane duk da an ce duk da wakan da kaga suna shan daɗi a ne musu ado da yanzu ƴaƴan waɗanda aka yi jihadi a kansu ne duk waɗanda wancan lokacin ba a yi wani kokarin komai a kansu yanzu kuma su ake lauta ke shan doki da wane ne da abu to manzo Allah ya ce a girmama sallallahu alaihi wasallam to wannan doki kenan yanzu kaji an yi magana la kuma shanu tumaki kuma yanzu an yi magana abubuwan hawa dawakai da kaza kamar da adam zai ce ah yanzu shi kenan toki da alfadari da jaki shine kai abubuwan hawa kuma na ado bare dan zamanin nan shi dan zamanin nan yana da wani zancen doki ma ko zancen alfadari ko zancen jaki sai Allah ta waya kaluku ma la ta'lamun waya kaluku Allah yana halittar ma la ta'lamun abin da ba sani ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waya kaluku ma la ta'lamun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban kan jirgin sama jirgin ƙasa tuko a cikin abubuwan hawa din sun san jirgin ruwa na igiya da na a hau a tsallako yaman ko a hawa tsallaka kaza amma ba su san ustulu irin jirgin ruwa irin na rumawa a wannan lokacin ustulu wannan sai wajen shekara ɗari biyar ma aka so mu haɗuwa da irin wannan katon jirgin ruwa wanda da igwa da wane ne a cikin ana ganin finafinan tura ingila irin wannan jirage na ingila da ta dinga yaki da shi mai igwa a jiki da kaza su ake cewa ustulu kuma to zamanin fatuhatu na kogoro da waye shekara ɗari da wani abu laraba sun fara yin ustulu sai na umar bai taɓa ɗaukan sahabbai kan ruwa ba ya tambayi amrudin al'asi iman bayanin ruwa in ji ibin bayanin wanda ya hau teku ya yake ji dan sai na wanda ya yi hijira habasha ba da ya san teku su sahabbai sun zo nan kafan habasha din nan da za ka tsallako jazira to sun tsallako ta na wajen sun zo ethiopia to sun zo ethiopia a wajen wajen ethiopia amma shi ba shi a ciki don haka bai san abu ba ya tambaya amrubin ibin bayanin amrubin al'afi ya ma bayanin ruwa da irin yace abu ne wanda in ana zaune lafiya ma dai ka san akan hadari kake bare ka ji jirgin ruwan ya yi tambal tambo haka kamar jirgin sama ne ko ana zaune lafiya dai jirgi ya yi lebur dai ka san akan hadari kake da bare kuma a ce kowa ya daura dal yanzu an shiga gargada ai daga kuma mai cross ya jawo mai qur'ani ya jawo mai kaza kaza ya faɗa sai na umar yace wannan abu zan dora sahabban annabi akai ba sai na usman shi ya fara dora sai na sai ta to sahaban annabi shi kenan ba sauka wasu hau kan wannan din ai dama mazaje ne suka baki da to haka ha usulu har kaza waya kalu kuma la ta'lam to har su wa'ancan lokutan da wa'annan da daular usmaniya din da abu a na wa'ancan lokacin karshen su ba san jirgin ƙasa ba sai da aka so ba samun cakol wannan ƙasar ƙasar ashana kibrit sannan kuma bature ya gato wannan abu ai zai iya harraka inji wanda zai iya tafiya sannan aka fara yin jirgin ƙasa jirgin ƙasa yana daga cikin daɗaɗɗen abu wanda da jirgin irin wannan manya-manyan jiragen ruwa wanda wuta take juya injinsu da na mutane ne suke tukawa da wannan sanduna amma aka soma yanzu na wuta yanzu wuta ta za ta dinga a dinga zuba musu cakol a dinga jirgin ƙasa na da ga wuta ake zubawa wannan takwar aiki sun zuba in kutar ta fi ci hayaki ya fi dukkan yana daga cikin alamar tashin kyamun zalla ya ce hayaki zai bayyana mutane suna da kan hayaki da zai lullube duniya ko ko a wayannan injina masu hayaki kaga yanzu kusan duk abin da tura suke cewa suna jin tsoron duniya abin da yake wa duniya barazana zai halaka ta hayaki tururin yanayi wannan hayakin ma'aikatu gidan rodi gidan inji to bare kuma hayaki ne guba a ciki na ma'aikatan makamai ma'aikatan nukiliya ma'aikatan wani yana daga cikin alamar shi manzon ya faɗa dindin manzon Allah yana daga cikin alamar tashin duniya hayaki zai bayyana hayaki zai to malamai na wannan lokaci suke kawai wuta ta za a tafi ne kai hayaki ya cika duniya duk da baki da wani yana daga ciki sun kuma ba sani ba wai ka kuma ala ta'alamuna har a wannan lokacin turawan wannan lokacin da suka mutu jirgin kasa suka sani kawai jirgin kasa o'o ba ta yi ba kuma jirgin sama shi kuma ya so mu tashi su ma waya kalli kuma la ta'lamuna kamar Allah yana ce musu zan halittu wani abu da ba ku sani ba ma shi kuma jiragen ƙasa da igogi jiragen sama da igogi da motoci da kaza da kaza kaza har su kuma wayannan lokacin ma har ka tawo wajen 50 wani 40 wani abu kaza waya kalli kuma da rediyoyi ko baturan da ya san rediyo a da kafin a yi rikoda ya mutu waya kalli kuma la ta'lamuna rukodoji kuma an gina su ana nan ana nan waya kalli kuma faifan caja da wane ne cd gashi ya zo kaza kaza har wayancan lokacin kafin tv ta fara waya kalli kuma la tv ta fa waya kalli kuma la ta ala gashi har an harba rocket waya kalli kuma la ta ala muna har kaza har yau kowa ga gsm din nan waya a hannunsa waya kalli kuma la ta har yau waya kalli kuma la ta ala muna ba mu san 2050 2100 2002 in duniya ta kai wai kalu kuma la ta'ala har duniya ta shi wai kalu kuma la ta'ala mu wannan cikin technology zahiri kenan haka cikin kalibobin Allah cikin dan adam din ma ai ayoyin Allah dama azine fil afaqi wa fi anfusikum cikin sasannin duniya da cikin dan adam din ma sasannin duniya iska ruwa ƙasa kaza duk wannan kimiyya duk wanda ya san wa'annan zai yi abin mamaki zai san kudurar Allah zai san samuwa Allah amma babban kudurar Allah babban kasan Allah cikin dan adam shine ma babban kalifan Allah amma dan adam abin da yasa ake hana tafakkuri a kansa ka zo ka tsira mutum ido kana sai ya zama abin sha'awa kuma ka zo ka tsira mutum ido kana tafakkuri a kansa amma dai wa fi an fusu to kowa ya tafi cikin kansa ka kai sha'awar kanka ne kowa ya fi an fusu kun cikin kawunan ku to haka Allah yake halittar wa'yansu bayi waya kaluku ma la ta'lamuna in an kero wa'annan malamai sun yi tashan su sun faɗi waya kaluku ma la kaji wa'yansu sun zo kuma sun mantar da wannan in an yi wa'annan bayin Allah da irin tashin waya kaluku ma la ta'lamuna har kaza har a zo katimatul ulama ummati kamakon malaman ma duka annaba haka aka dinga yi wai kalu kuma la ta aka zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai shine karshen waya kalu kuma la ta'lamuna a cikin jinsin dan adam sallah haka magadansa magadansa waya kalu kuma la ta'lamuna kowanne mutum da abin da zai zo kowanne wali da kaza har ya zo waya kalu kuma la ta'lamuna zuhurul mahadi ya bayyana waya kalu aga abin da waya kalu kuma la ta'lamuna in mutumin kirki ne babban waya kaluku ma la ta'lamuna mahadi in shaydanin ne ma babban waya kaluku ma la dujal duk wani dan shaydan tirana da ya ga dujal ya san ashe bai san ma komai ba bai san ma komai ba waya kaluku ma la ta'lamuna in kere kere ne in iya shaydanci ne ya jujo ma jujo waya kaluku ma la ta'lamuna in aka wai- wannan aya waya kaluku ma la ta'lamuna ubangiji yana halitta abin da ba ku sani ba daga cikin mutanen dan adam annasu ma'adinu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ma'adinai ne yanzu ma'adini ya sai ka tsinci dutsen gwal ko dutsen yin kwamfuta ko dutsen waye yanzu idan baka san yadda ake sa sai ba hayar da wani dutsen banza ne ma na cewa ko na wani abu ba ko kashin dabbobi ne ma ka yanka shi amma baturan da ya san shi da yaro yake sai ka maza maza aka injina wai me ai wani duwatsu ne a nan wajen da kaza kaza kaza kai ko da ka kalla za ka gani manzala ya haka mutane suke mutane ma addinai ne dan ka ga dan adam kawai ko baki irin ka ko fari irin ka me kai irin ka kaza kaza kaza baka san me Allah ya zuba me Allah ya zuba a nan na alheri na kirki na ilimi na ma'arifa na waye baka san kaliban Allah ne haka kuma baka san me Allah ya zuba a nan in shedanin nan na shedanci na hatsabibanci na ko me hatta iblis in yare zai ce ga mai gida na yazo duk da adam yana duk da yana wannan waya kalu kuma lata to dan haka to wannan fa qur'ani yake gaya mana kuma dukkanin tun daga sahabbai har salafu salih din manyan bayan Allah din da ake faɗa salafiyya salafu salih din duk gabaci da duk akan haka suke amma zamaninmu jahilin zamani malamin zamani irin zamanin ba a taɓa gani ba zamanin da duk wani ilimi ya bayyana amma jahilan mutane irin na zamaninmu da ƙiƙai ko ba a taɓa gani ba ga abin kana kallo da idan ka kuru-kuru ka taɓa amma kana ƙarya ne su ku abin mamaki waɗanda suka shige ba su taɓa ganin abin ba amma suna ba da bisharar kaza zai zo za a yi kaza za a yi ga su a haske suke gani ba ai ba amma muku ga a zamanin da an kekkera din an kekkera din an kekkera din an kekkera din abin mamaki malaman ma za ga mutum yana faɗa abu a karatu yana karyata abubuwan da jahili ma in ya zai ce a gashi za a ji mutum yana kai da kanka san kawai abu la haula la quwwata illa billah sai dai mutum kuma Allah ya tsora mutum akan shari'a da kaza kaza saboda yaya yaya ne mutum bai san komai ba kaza kaza abin mamaki abin mamaki kwanan da muke dariya kwanan da muke dariya mun san wani masallaci Allah ya dada su ya shirya mu ga baki da zagin bayan Allah zagin shehunai zagin waliyai kaza kaza kaza sai ga sun dauko wani littafi wai littafin zai karantar da sunna kaza kaza kaza amma bai san wanda ya littafin sufi ne mai dariƙa ba dan dariƙa bai umi ne gashi kuma ya faɗa kana zagin abu amma sanan zai gane wai ba ma'ana sufaye ko yan ɗariƙa wai ma'ana yan bidi'a da ya saba tun da yanzu da shi ya ɗauko littafi na ɗan ɗariƙa ne yana karanta amma yana da littafin ahlus sunnatu ne ko ɗan ɗariƙa shi wani abu ne daban ba ahlus sunnatu ba akwai jahilci da ya wuce wannan kana zagin mutum kana cewa kafiri ne ya lalata addini amma ga shi nan da littafin ka kake karatu kana amma baka ma san nasa bane na baka san ma nasa bane kuma kana ta faɗa bayuniya din yana ta faɗa sai san bayuniya kamar ka ce tijaniya ka tijaniya ka la bayuniya kari ka ce mashhuriya a misra da zarurorin ta daga ina da littafin su na abu huwa ma ya tuha littafi ne ba fa abu huwa ma ya ɗariƙoƙi ne masu zafi ma irin masu kashafin zulmani gadin aljanu da mala'iku da da kaza an gaji abubuwan an haka shi nan an ɗauka ana karanta da haka sai sai hakuri to wannan aya wannan aya wa kaluku ma la ta'lamu wa ya kaluku ma la ta'lamuna Allah yana halittar abin da baku sani ba ma ba wai doki kadai shine abin hawa ba ba wai alfadari kadai shine abin hawa ba ba wai jaki kadai shine abin hawa ba ba wai su kadai ne za a yi ado da su ba wa ya kaluku ma la ta'lamuna Allah zai halicci mota ba ta zamanto yanzu kuma da mota ake takama duk Allah ya halicce ta waye zubo wannan baturan wannan ilimi da zai iya kera wannan abu Allah tabaraka wa ta'ala shikenan kawai daga kudura Allah ce ba wa mai kudura kuduransa waya kallu kuma la ta'lamuna min al-ashiya'i Allah yana halittan abin da baku sani ba na daga abubuwa al-ajibati mai ban mamaki al-garibati ba kuwa wadda ba za ka taba zaton abin zai yiwu ba sai ga kuma yayi ba za ka taba zaton abin zai yiwu sai ga kuma yayi dan haka in ka ji bature ya faɗi abu in dai ba ce zai zama Allah ko ba ce zai zama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ko ba ce zai yi abin da Allah bai iya ba wannan ka san wawa ne kaza kaza amma in dai dan ce aka za a yi kaza ce ne an yi an gama ma wata rana ka ce har yau wannan ma jahili ne wani basura zai zo ya faɗa abin da wannan ma sai ya yi inkarinsa da ya faɗa wa ya kalu kuma la ta'lamuna min al-umur al-ajibati al-gharibati daga abubuwa na ban mamaki ba kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya kalu kuma la ta'lamuna Allah yana halittan abin da ba ku sani ba zakara al-khayla Allah ya faɗa mana doki wa zakara al-bigala ya faɗi al-fadari wa zakara al-hamira wa'annan sunaye ana iya faɗan su jam'i ɗaya ne kuma ana nufin tili ake nufi kuma za a iya faɗa su tili wal hamira ya halicci daki wa iya marakibu wa'annan abubuwan hawa ne wa zakara ubangiji ya gaya mana annahu ya kalubu ma la ta'lamuna zai halitta abin da bamu sani ba ba fi hada a cikin wannan aya ta dukullu sufun wa'annan jiragen ruwa manya manya wa'annan jiragen kaya jirgin fetur jirgin waye hatta ga gawasa ma an yi ga jirgin yaki ma an yi jiragen kaya jiragen mutane na ruwa shi kan ruwa yake amma ga wani jirage ma an yi shi a ƙarƙashin ruwa yake tafiya shi ba wai ma kan ruwan zai fito ba sai dai zai kai hari ne zai fito a shi a ƙarshen ruwan ma yake tafiya shi ma ya zama kifi to duk su ne wa'annan su kun wa'annan jiragen ruwa da Allah su waya kaluku ma la ta'lamuna wannan waya kaluku ma la ta'lamuna din nan wa'annan abubuwan suna wannan ayar kamar wata irin tafka ce da ka ɗauko waya kaluku ma la ta'lamuna to duk wani ilimin kimiyya duk wani technology ka gani in dai ka cire jaki albadari doki raƙuma dabbobi wa'annan abubuwa na halitta da aka sani wa ya kalu kuma ala ta'lamuna yana sufuri na daga jiragen ruwa fil bahari akan teku wal barri da kuma jiragen ƙasa na kan ƙasa motoci ne titiri ne duk wa'annan abubuwa da suke tafiya ga sunan har aka zo jirgin ƙasa mai tafiya har aka zo jirgin ƙasan yanzu da electric yake tafiya ma duka baki da wa ya san me zai zo kuma nan gaba sai Allah tabaraka wa ta'ala duk waya kaluku ma la ta'lamuna abin mamaki akwai baturan da ya tafsiri da ya zo wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun da ya zo fasa sai ta Allah ya saka wa malaman musulunci da suka yi tafsiri suka ce duk suka kawo jirgin ruwa Allah ya kawo jirgin ruwa fulkin mashhun jirgin ruwa da za a kage shi da kaya Allah ya ce wa khalaqana lahu min mislihi na halitta wa mutane irin jirgin ruwan nan kuma akan kasa kuma yarkabu na su haushi ai haka hadari ya farko irin jirgin ruwa Allah ya ce na halitta musu shi kuma akan kasa ya dinga kaga jirgin ruwa to sai duk malaman tafsir suka ce ma'ana rakumi ma'ana Allah yana nufin rakumi saboda yadda ake sawa jirgin ruwa kaya ake kura haka ake abun yadda jirgin ruwa yake tangadawa yake wannan abu haka rakumi ma yana tafiya kuma malamai sai ake sau kamanta rakumi da jirgin ruwa Allah ya saka musu da alheri su dabarin fa zuwa ya fadin ake ta gama sai aka suka zaji wannan abu duk da Abdullahi bin Abbas amma jibi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hibrul ummati farfesan al'umma amma abdullahi bin abaicin Allah ne iko ne ya yi wata halittar irin jirgin ruwan kuma a kan rairayin nan ta dinga tafiya Allah ya haska masa ko a Allah ne iko ba rakumi ba ne ba komai ba ne duk in za a gwangwaje irin fahimtar sahabbai da irin wannan magana ta Abdullahi tafsirin Abdullahi bin Abbas yana da irin wayannan kusan Allah ya haska masa duk technology na zamani shi technology na zamani na zahiri Allah ya haska masa sayyidina ali technology na batini na hadaran Allah na zuciya ta tanko da magana shi kuwa nan ya fi magana shi Abdullahi bin Abbas hatta da technology na zahiri din ya ce oh ba rakuni bane Allah ne iko ne halicci wani abu irin jirgin ruwan kuma ya dinga tafiya a kan rairayin nan a ga yana tafiya ko ba dabba ba ce irin jirgin ruwan da ya fi gaba daya aka ga mamakin wannan abu to me zai tura shi iska yadda take tura jirgin ruwa a teku ko ko shi ma dai ka tafaye za a yi ta za a yi ta yi digga baki da to wai kalu kuma la ta'lamu na ko to wal barri da kan teku bature ne yake ta amma ikon Allah da duk masu tafsirin nan sun zo sun ga jirgin ƙasa da sun san wa khalaqana lahum min mislihi ma yarkabu da jirgin ƙasa nan a take mutane su shiga a sa kaya wai wannan ba tun gaban motoci su fito ake wannan jirgin kasa ya riga duk gaba gida jirgin kasa duk a kansa ake kuma ko yanzu ma ai ana iban kaya da yawa a ciki ga waguna jirgin kaya da kaza to har kuma aka hau motoci da kaza da kuma duk motoci ga su nan duk jirgin har yanzu an ga jirgin kasan ma ai wannan ai an da- wannan zamanin da kenan ba don kuma wannan eh, sabon yanayi na jirgin kasan sabon za- na zamani da ake yi ba ai waye zai tsaya ga mota ga eh, su wayannan manya-manya motoci da ake zuwa kaya dab dab nan wani tsaya wai sai ya lauta kaya a jirgin kasa a kai man Legas ko a kai man abubuwa kaga yanzu shi ma ya zama abu duk gaba ɗaya yanzu ga to ba mu san kuma abin da zai zo nan ga wasu ma duk ɗayan nan da wasan ganin su zani dukkan zamanin da ne duk gaba gida wai ka nuku mala ta alamuna duk gaba gida to sai wal hawa'i sai sararin sama dan ba a sararin sama kan ai sai dai a ga wa tsuntsaye su ungulu su wane ne sai dai a karama a ce an a mu'jiza a ce an hau sama annabi isa barrafa abullahu ilayhi ya hau sama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanallazi asra bi abdihi laylan min al thumma dana wa tadalla wa ka an hau sama a wannan mu'jiza amma in dai ba a mu'jiza ba annabi suleiman yana hawa sama akan iska kan shimfiɗa kan kaza dama bani isra'ilan kenan kansu kenan mana za su yi wannan to manzo Allah ya hau buraka ya ke tafiya subhanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu ma'ana al'ummarsa za ta yi haka to wannan kenan sai waliyai a karama suna yin irin wannan a karama suna yin irin wannan barsis al'abidi da bil'amu bin ba'ura a saboda tsabar hidiminsu da abubuwan ba don Allah ya halakar da su ba su tashi suke sama ma duk gaba ki daya to da haka ma su ba suke cewa dan kaga mutum yana tashi sama kakka yadda da shi sai kaga aikinsa yana bin Allah ko yana wannan duk wani abu ne daban to to har aka taho aka taho ake ta gwada za a tashi turan suke ta gwada ana ta ganin ba a taɓa ganin mahaukata irin wannan ba in ana gwadawa ana gwada ana gwada har suna gwada ta har gobe duk kamfanin jirgin sama sai ka ga da tsuntsu suke gwada kowane takanolajin jirgin sama da fuka-fukansa da har goben nan har takalolin goben nan to alhamdulillah har jirgi ya so tashi to wannan sharu ibrahim haidara rahmatullahi alaihi muna cikin jirgi yake ce min barhama jo ya gaya masa suna cikin jirgi da shehu ibrahim kaula radiyallahu ta'ala anhu arzahu annabi ya shehu yana karatun qur'ani al'adarsa kenan yana cikin jirgi can ya ribe qur'ani ko wata aya ya gani sharu ibrahim haidara da barhama zai ce shehu ya juyo wajen barhama zai ce masa ibrahim duk abin da bature ya abin mamaki ne ce amma abin babaki ya kare cikin jirgi ko keke ka duba abin mamaki ne ko keke ka duba abin mamaki ne dan wanda ya iya ne bai ganin mamakin keke ya tsaya ha haushi a tafiya amma wanda bai iya ba haɗa shi da keken keken ya tsaya ya tafiya ko wanda ya iya ne ba abin mamaki ba amma wanda bai iya ba haɗa shi da keke keken ya tsaya ya hau kai kuma keken ya tsaya kuma ya dinga tafiya ai daga hau za ka ga ka kibe duk abuwa to har ake ka abin mamaki ne bare babur bare kaza bare kaza shi me yake dan an sa wuta da fesu da kaza shi kenan sai dinga murda wannan tayar ya dinga murda ta da gudu din nan to bare ka kalli mota irin wannan sheka gudu da take a'a ai wata kuma an ka duba ga wani abu ne mai sauki amma kudura Allah ce amma take shekawa to babban abu mamaki jirgin sama in ka dan jefa ya tsakuwa ka dawo bare ka jefa kwano bare ka jefa wani amma wannan jirgi ya ɗau mutane wanda ya fi cin mutane ma ya fi shan mai ya fi shan ruwa kaza kaza ya fi gudu ya fi lebur ma a sararin sama a iska ce take rike shi kaza kaza to in ya zo zai sauka kuma sai ya baka mamaki nan kan ba ka ga iska ba abubuwa ne daga technology ne kimiyya ce amma har yau dai kudurar Allah ne waya kallu kuma Allah ta'ala muna yanzu wanda ba su ga halittar jirgin sama ba yana daga alamar mahadil muntazir ake yana daga alamar sa an ce zamaninsa mutane za su dinga tafiya a sama mutane za su dinga tafiya a sama su dinga tattaka ta da kafa su hau jirgi su duwa yansu alamomi da zai kama ɗaya ga wannan zamani da waya kalu kuma la ta'alamuna to in ka duba hawa'i jirgin dama a tuka barran sun baharan ko wa da'ira kullu haza duka to fa jirgin saman nan kuma to kuma nau'i nau'i tun jirgin tun jirgin soja jirgin soja aka fara na yaki da shi tila suwaye bayan aka soma jirgin jama'a din aka soma jirgin jama'a din muna afirka a aka yi wannan iyakar ta kano da jirgin jama'a ya soma kai da kawawa cikin tsakanin ingila da niger da kan da afirka ga baki daya har aka soma shi ma mai fankoki mai kaza dan karami tun da tura ne suke tuka abinsu akwai wanda ya ce ran da bakar fata ya fara tuka jirgi na daina hawa kenan da shi bature zai ba al'ada tun turawan ne suke tun fanka kwamin kurma shugaban kasar Ghana ya taba cewa da Shehu Ibrahim Kaula kai ba wai kai baka tsoron jirgi ne kai kai ta shiga jirgi kowa yana hatta wanda yayi shi yana tsoron sa kaza kaza sai sai da sosai ne na haushi tun ina yaro ka a kwanan nan ya fito fa za ka ce ita tsumman jego da ake ake daukan dan jinjiri an ta dauka na a jirgi tsumman jego wannan da za a dau dan jinjiri to wannan jirgi ne wa yake rike wannan dan jinjirin da ya subuce a hannun uwa ko ya subuce a hannun yara ba ko Allah Allah zai dinga rike ɗan jinjiri din nan bai sufuce a tsumman jego din nan ba shi zai rike mu ba za mu sufuce a jirgin sama ba da da wannan tafiki shi kenan sai jirgin ya zauna lafiya kuma shehu nazir ya ba mu duk in ka hau jirgi ya tashi ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب كي صلاة النبي ذاك فوق لا za ka sauka wannan abu ne za ka sauka lafiya duk gaba ki daya to ko ka karanta a barku ga shi nan sai ai sai ta zai wai wani ya ce bai san fasara la haula wala quwwata illa billahi al-azim sai da ya shiga jirgi ya ga ka san ba abu mai tsoro irin jirgi daga ma in za ka fita dama dai an buga ma stamp wai ka bar wannan kasar sannan a fito da kai ba wannan kano lagos ko kaduna lagos wanda za ka yi tattaka da kafarka ba a in manyan ne mota za a ɗauke ku a ciki sai an ɗauke ka a mota sannan a kai ka ƙarshen a kai ka gaban jirgin kai da ko dai a ƙasa kake dai ka san yanzu ka baro ɗakuna duk da fashi ɗaya yanzu nan wajen ma da aka ɗauko ka a mota aka kawo ka ko a nan wajen aka ajiye aka ce ka koma aiki ne to sannan ka taka mata takala ɗauka hau in an gama ai sannan a janye tsanin kafin yanzu da za a ce sakko ma yana zaune a ƙasa ai faɗuwa za ka faɗuwa za ka sannan a rufe kofa sannan zauna sannan sa bel sannan a zo gaban ku to fa in haɗari ya faru sannan za ku ji taran na ce ni dai wannan karatu ban taɓa gani an aikata shi ba sanan za ku buga ta ranzu ko ku fita dama ko ku matsa waje kaza abun oxygen zai fado wanda shi azuta ya ce wai ismail azun duke yi ba zan jirgi ya tashi sun zo sun yi ismail ce a ashewu ce suke in za a yi hadari a ce ba wani zancen za a yi hadari ismail azun ba ya huta ba a ce shugabanmu sarkin musulmi abokan na uku kafa yana da abubuwan mamaki da karamar walida to da jirgin ya fara fitowa za a tafi hajji aka ce to zai shi aka sa shi yi kenan iya kallon wa'annan abubuwa da ake da aka zauna shi kenan sai da aka jirgi ya tafi ana can gargada jirgi ya soma tangal tangal sai ya fata ya ce gilla ba ya ce me za ka iya ke kai koma ka zauna kai da a kwashe wa kafafu kai da a kwashe wa kafafu me za ka iya ko ka ce yalla ɗaya ka ce baki ka zo za ka yi wa sarki hidima da za ka iya ai ba ufa ɗalibu wani matulubu kam na dukkan mu zauna ko mu zana sarauta Allah ido abin ya fi ƙarfin abu wannan shine gaskiya to ba wai a cikin ha kasan ba ka zauna da irin wannan imani amma dai sai mutum ya hau jirgin zai iya ganin wannan imani mun tafi da wani mai ban dariya Ibrahim ana tsokan ana ji yake mota ce ana hawa wani wata tafiya sai ni ne da wajen taga ni ne da wajen taga ita ba ba har da za a yi kamar faɗa da dawo tijjan na ce tare shi zauna wajen taga ita ba hawa ba ya zauna wajen taga aiki na yana ta kallo yana kallon iyakar can jirgi ya gara yana gare can jirgi ya tashi ya ga duwatsu da da gida da waya sun da kasa sai ce tijjani ce na ce da hana ita ce zauna a nan za a mutu kai za ka fara in mutum ya kwashe kai za ka fara shiga ke tijjani ka dawo ita wallahi ba zan dawo ba wallahi zauna ai shi dai tun da ya jingina da kujera sai bacci sai bacci muka ta gode Allah da bacci ya kama da an ba ka sai halaka nan wannan su da tsaban tsoro wai ka kuma la ta alamu na ba wannan fan kai mamaki duk kudurar Allah dan adam ne sai kera wannan to ina Allah kuma ba zai yi kudurar a cikin adam ba tabaraka wa ta'ala wa yakhluqu ma la ta'lamu to duk da kuma jirgi kullu haza to wai jirgi jiragen saman nan kaza da mai nau'i nau'i kullum wani sabon nau'i ne yake fitowa an yi an yi amlaku ma ingila ce ne kayan amlaku ma wanda bai fara shigowa kasashen mu ba da kasuwa da supermarket da wane ne duk a ciki duk a ciki ba wani an yi gafi na shugabannin kasashen nan na amerika kawai gida ne da ofisoshinsu da komai da zama da kaza ke haɗin da ma shugaban kasa zai ɗan yi exercise duk gaba ɗaya duk akwai a ciki kuma duk a sama ake kuma Allah ya kare tabaraka wa ta'ala shi ubangiji haka yake so bayinsa su yi amfani da kuduransa su yi abu har gobe ba su san Allah ba har gobe sun san akwai wani abu da ya akwai wani kudurar ta fi ƙarfin su inna ma ya shallaha min ibadihi ulama da haka aka ce malamai ne suke tsoron Allah kana zaka ce dan dai dan wannan fasabaki fasarabaki kaza ka ce ina ai da waje da Allah ya dinga maganar fakanolajin duwatsu jidadin bizun ware wakara bibu sudin ko geology na dutsuna kaza Allah ya ce inna ma yashallaha min ibadihi ulama kai mai tsoron Allah dai malaman waɗannan abubuwa sun san akwai kudura Allah yanzu duk wanda ya yi jirgin sama ai haka takama ne amma shi da kansa ya san wani zuban abin yana kin loga sai ce ɗabi'a ta yi kirkice sarautar Allah shi da kansa ya tabbatar da abu to na karatu ma suna jin tsoron Allah tabaraka wata amma ba irin waɗannan masu bincike na kimiyya na dukkanin wannan technology lallai su suka fi sanin akwai Allah tabaraka wa ta'ala to waya kallu kuma la ta'ala to har aka zo kuma aka jefa rocket shi kuma ai ga jirgi ma abun mamaki rocket gashi nan tun ana ta rikici an je duniyar wata har aka zo ana ta rikici yanzu ba ma wai duniyar wata ba ma an wuce wannan ma wata yanzu can jifita ma kai su shi ne suke ce masa zahara'u kudari kudari kore ne akwai akwai ja murrik murriku tauraron murriku gas ne a ciki hayaki ne a ciki zafi ne a ciki har shi ma sun je yanzu abin da suke ta yin technology da za su mai yiwa supply din gas daga can suna kawo ƙasa sun ce na larabawa ya dame su laraba su ne musu girman kai to bari su soba su gani abu nema suke su gani a iya zama a wayannan wuraren shin akwai halitta a wayannan wuraren kullum suka je wani sai wani ya bayyana a galassan ga wani ma ya fi wannan sai sun ga tauraron da ya ninka duniyar mu kaza sai sun ga wanda ya ninka rana kaza sai sun ga wanda ya yi kaza ya yi kaza ina ga wani shiri da suka yi ma binciken da suke yi ma yanzu ba ma san taurari ko wata ko kaza kaza a'a duhun da yake kewaye da su duhun da yake rike da su shi suke bincike ne wannan ne wannan amma za a shiga subhanallah yanzu ama'u suke zo su to in aka ce za a shiga ama'u to yanzu kuma sai dai su dawo ƙasa kuma wajen ba wai ba su iya ba za su je za su je su fagaune su fagaune su ce ba Allah ana ba Allah ana amma yanzu za su dawo wajen wani ɗan raunan sufi wani ɗan raunan sufi su kuma ya gaya musu ama'u sai ya ce musu a'a babu ma sai Allah tabaraka wa ta'ala ama'u ba hadisi ne babban hadisi ba wai ko a ce rauna ko kaza kaza ba wani balarabe ta shayo zai tambayi manzo Allah ta aina rabbuna qabla an yakhluqa samawati wa ina ubangiji mai kaka mai halitta sama da ƙasa ala fi ama yana cikin ama'u ma fawqa hu hawa'u wa ma tahta hu hawa'u ba sallar sama da shi ba kaza kafa da shi fi ama to su ko laraba ama'u girgije suke cewa ama'u hadiri ne abu ce fi ama'u shi hasan da yake cewa abun mamaki wannan mutum ya tambayi tambayar da tafi karfin ka kuma manzo Allah ya ba shi amsa da tafi karfin ka manzo Allah ya ba shi amsa da tafi karfin ka wannan mutum ya yi tambaya abin da to wai kalu kuma la ta'lamuna dai ni kokari ayi kokari wa ma utitu min al-ilmi illa qalil duk wani ilimi da mutum yake gani ya kai ya samu Allah yana cewa an kan kani ne karo dai da akwai mutumin da zai isu da ilimi zai neman ƙari da annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam amma la yaqul rabbi zidni ilma Allah ƙara min ilimi Allah ƙara min ilimi dida dan ilimin iktishafi technology kaza kaza wannan annabi Ibrahim ma tun ya gama da shi kaza duka to bi Ibrahim la kunta samawati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba wai ma shi sai ba an karanta din cewa da an yi practical ma sai ya je ya shafa ma ga al'arshin kaka ta ma shafa ta gaji ga sidratul muntaha din ma duk ga ga ga magariyar ma inda ka san sidratul duk ga baki da har Allah duk ba ma za ga basar wa ma daga duk ba wannan ne gaba ne ayat rabbi al kubra ko sallallahu alaihi wasallam to haka malamai ma ai ta kokari ba wai kawai dan wannan rubutuka na littafi da dan wannan fasara wai nan karatu ya kare ba ba nan karatu a'a to me ma'anar su da suke zo su nuna ma da suke zo su karantar da kai shine ma'anar su wa yakhluqu ma la ta'lamun wa kullu hadha dukkan wayannan abubuwa dakilun yana to haka dai gashi yanzu ana ba mu san me zai zo ba to fa ka zo kuma TV kin ana TV bidiyo kin ana bidiyo CD kin ana kaza cable kin ga iya ta Afirka ta duniya yau duniya ba inda za a gani tun sai an ga kebul yanzu kebul ma sai ka haɗa wuta sai ka yi kaza kaza yar waya ka sana hannun ka wani sai ga duniya duk gabaki ɗaya yar waya a hannun ka sai ga duniyar gabaki ɗaya kaga gidanku kaga unguwarku kaga ina kaga kaga ina wallahi ban taɓa yarda da wannan ba ga waye zo da lashin din nan ne ko ita ina kake son nuna wa nace kaulaha shi gare ta to ga kaulaha a gaban ka to ina nake sai to to nuna mun masallaci sai ga masallacin shehu ga shi kaman za ka dauko shi to ko ina kake so yanzu sai a nuna ma to to amma duk da haka sun sa akwai Allah da yawa suna dan neman wani mutum ko zai shiga wani waje ya kuya kuma ga jirgin Malaysia ya bata duk technology ya rasa gano ina jirgin yake to kuma su da suke ganin ba wani waje duk da dai akwai can kasan teku da aka akwai baharul zulma da hayo akwai tekun duhu wanda ma hayo ba su shiga ba karshen kaza karshen waje kaza sun ce gaba gida amma dai iya waɗannan duniya ta wannan rayuwa dai sun karaɗe ta ba wani abu to duk ba wani abu mamaki bane ma'anar wannan karatu mutum da ke to me amfani dan kan mu zama da kikai jahilai ɗan technology kaɗan bai kaba ba ba ba zai yiwu ba kaza kaza kaza kaza kaza haka kuma kan mu zama dakikai a cikin lamarin Allah ilimin mukan zuciya ilimin mukan kaza ƙarya ne damfara ne rayuwar diyai kaza kaza wannan duk damfara ne kaza kaza dakiki amma bai isa duk da bai yadda da na tura ba bai isa ba dan ka a yi dariya kai yan boko su yi dariya sai dai ta ai technology ya kai technology ya kai technology ya fi Allah Allah technology ma'ana kuduran Allah to kuduran Allah ta hume kuduran tabaraka wa ta'ala ma'ana kan mu zama dakikai kuma mu san waɗannan abubuwa duk suna cikin Qur'anin nan namu duk suna ciki waya kalugu ma Allah ta'ala sai dai duk suna ciki kai kana da kimiyya da zaka iya ɗebo sahabbai da yawa sahabbai suka ce da yawa akwai daga cikin wanda ko da baibayi igiyar ɗaure raƙumin sa yake nema zai iya ganin a cikin ƙur'anin nan ba ne mutum da kai yanzu wani hukuncin ma yana zaka bai wani da baibayi raƙumi duk gaba gida to cikin ƙur'anin nan kenan to wa kullu ha kullu haza duk wannan dakilu duk waɗannan kimiyya duk wannan technology din ya shiga cikin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa ya khaluqu ma la ta'lamun wannan aya din nan Allah yana halitta abin da ba sani ba dan haka Allah yake ta ma farra'na fil kitabi min shay'in ba mu ba komai ba sai mun yi bayanin sa a cikin Qur'ani nan ba mu ba sai dai mutum ba shi da ilimin abu sai dai mutum ba shi da ilimin abu ma farra'na fil kitabi min shay da kaza wani ya zace da wani malami ka ce Allah ya ce ma farra'na fil kitabi min shay ce kwarai kuwa yace nuno min yanda ake waina da kaza nuno mu sai ce a je a kirawo mai waina ta gida kaza ke faɗi yadda ake waina a duk sai ne karuna ma sai ai qur'ani ta fafa zuwa halar zikiri in kun tillata qur'anin nake gaya ma ai idan mai waina in ce magana ai qur'anin ai ma qur'anin ne fafa zuwa halar zikiri in kun tillata alam amma ya kowa ya naɗa rawanin tsiya na cewa shi ya san komai duk abin da bai sani ba ko banza ne babu a zubar da shi a zubar da shi duk gaba ke ya ya ba za a yi ba to ma farratna fil kitabi min shay'in mun yi fasarar wannan aya ma farratna ba mu ba komai ba sai yana cikin qur'an nan kila malamai suka ce min ilmin shari'a daga ilimin shari'a amma dukkan salafu da sun daga sahakan sun tafi kan komai ma kuma wannan shine sai yanzu wannan ayar ita kadai ta isa ka san ma farratna fil kitabi min shay'in duk a cikin ta za a yi ta bare kuma a tafsirin nan kowace aya hatta mun kawo ayar da ita ce asalin tarihi ita ce kowanne za ka ga akwai fannin sa da yake dauka a ciki to ya kallu kuma la ta'ala min Allah yana halitta abin da ku sani ba lihaza lihaza to wa- ma faradna fil kitab min shay da waya kallu ma la ta'lamuna to wayannan waya kallu ma la ta'lamun wannan aya tana nan kowane zamani tana aiki waya kaluku ma la ta'lamu amma inda aka fi ganin waya kaluku ma la ta'lamu karni na goma sha hudu karni na ishirin a hijirar annabi isa alaihi salatu wassalam tun daga 1900 kusan duk wani ta- eh, kimiyya duk wani bincike da wani abubuwa tun daga wannan lokaci bare daga akaji na uku daga cikinsa bare daga 1930 1930 zuwa ka zo 1980 din nan daga 1930 din nan ka zo wajen shekara 50 din nan wa'annan shekaru subhanallah duk wani bincike duk wani technology duk wa'ansu manyan abubuwa za ka ji a wa'annan abubuwa an tun ohudun ma an binciko wa'ansu abubuwa irin su halar nefa da kaza duk an binciko amma duk irin wannan fetur mota kaza gas kaza dukkan abubuwa jirgin rocket din da kaza kaza rediyo rukoda kaza kaza mauja da tv da duk abubuwa abubuwan technology da galibin a gansu a aikace mutane duk su dinga aiki da su kusan a wannan lokaci ne haka to don haka malaman addini sun sha wuya malaman addini sun sha wuya a wannan lokaci na yadda da wa'annan abubuwa yadda da wa'annan abubuwa ko amfani da irin wa'annan abubuwa ko mai hukuncin irin wa'annan abubuwa a cikin addini zancen su famfo mai hukuncin alwala da shi ruwansa sabida gashi an sassama wa'ansu kemikal a ciki an sa abubuwa duka baki da Allah ya saka malam sarga da alkhairi ya fatawar aya alwala da shi malamai suka dinga cashe masa a wannan lokaci ga abubuwa ga shi ya yi fari ga an sa abubuwa ka ya ce me ya sa ya wannan fari suka ce ba sani ce to ba ku sani din nan ba ita ta jawo ya aiki da shi ba ku sani din nan ba kan ma a je binciken abu ko ni ma ba sani ba amma ba ku sani din nan ba ita ta jawo a aiki da shi kawai tun da mun ga ruwa ne lafiya kalar tsarkake kaza kaza kaza ba zan can bincike kaza kaza sai gashi ma Allah ya sa har baturan gidan ruwan ya zo wajensa ya gaggaya masa ya kawo mar alum ne tun ma farazan da shigo ba alum ne da duk kayan ma daga teku ake ebo su da su ake wanke ruwan a wannan lokaci da shi kenan kayan ruwa ne aka ɗauko ma abin ruwa kai aka samu a ciki shi abu to haka malamai suka dinga shan wuya aka dinga ka- ba'arin suka dinga eh, lalata ba'azi akan kun mutum ya yi fatawa akan wannan kaza kaza mun gode Allah muna faɗa don girmama addini da sanin karatun addini duk kuma da kuma yana nan ba don wai kurara wani ba a wannan lokaci Allah ya yi waya kaluku ma la ta'alamu a cikin malamai da mutane da yake halitta ya halitta waya kaluku ma la ta'alamu haka shehu Ibrahim Kaulata waya kaluku ma la ta'alamu wannan yana daga cikin mashhurin waya kaluku ma la ta'alamu sabida ilimin sa gaba ɗaya zarce na zamanin fahimtarsa a ce wanda ya karatu irin nasa a soro a soro a cikin gida a ƙauye ko da a gari ne garin ma ba kafital ba da a zakar ne ma za a ce kafital ne amma ko da a gari ne a kaulak ba kafital ba kuma karatu irin na malaman da kuma malaminsa ma malami mai tsantseni mai tsanani bai taɓa kaza duk da ya ga ya halarta bai taɓa kaza bai irin alhaji abdullahi da yawa shehu yake kawo wani hukunci ba ba fiske amma babanka ba- bai faɗi wannan hukunci ya ce bai yarda da wannan hukunci ba sai ya ce amma walidi fa kayyada hulwara amma babana tsantseni ne ya daure shi amma ana fa atlaqanil ilmu ni ko ilimi ya sake ni ga ilimi ya- karatu ya yadda da shi kaza me yana tsaya wani dan zai yi kaza kaza wata rana shehu ya je misira ya je gaida yaransa da suke hostel ɗinsu na abaha ba san shehu ya zo ba amma yana can gari ya wato ya zo kawai mota ta zo ta sauka bakin hostel to shi kenan shehu ya tsaya ya ce a yi musu sallama a gaya musu gashi ya zo to an makaranta al'ada makaranta bare balarabe ba an kunna umma kulsum ne da umma kulsum ya cika waje yana yi ai da gudu da gudu kaza ga aka je kai ga kowa yana kokarin kashe sai ce a ni ba irin babana bane sai ce ni ba irin babana bane babana kayyada hulwara ufan sai ni ya daure babana ni ko ilimi ya sake ni ni dai naga ilimi ya da abu da ruwana shikenan ai sai sai na zai ya ta zuwa da court su wannan a sa court nan yau da zai ya fara zuwa da ita madina ya fito daga misira a san su kwararru ne ya zo da court kaza eh wannan ya zama tuba ya zama bature kaza kaza shehu wannan ya lalace ya sa court kaza kaza a ka shehu ya gani shi ma gida ya kaɗan shehu ya gani shehu radiyallahu ya ce kana da aure ya ce yana da shehu ya ce ina bila raka a biyun gani lokacin nafila sai ce ina bila raka biyun gani shi ke ne ta da sallah ya nafila raka a biyu ya ga an yi ruku'u lafiya kalau an yi sujada lafiya ake je kai ta sa kwastinka da na ga ta hana ka ruku'u ta hana ka sai haramta ta ha ke dai ta sa kayan ne wannan kawai ba bai hana kai sallah ko ko kai abu jibirin wannan to mun gode Allah wannan waya kaluku ma Allah ta'ala mun sunnan shehu mu yi munna da Allah ya sa shi a cikin mu amma don haka ma shi shekal islam ne shi shekun musulunci ne a kawon musulunci a wannan zamani gaba ɗaya yake duk gaba ki da amma mun gode Allah namu ne mun gode Allah namu ne to ya fi ƙarfin zamaninsa iliminsa ya fi ƙarfin irin na wannan ma'ana duk wannan abu da amma sai ya zamana shi yake yadda da wani irin da wani technology ma da ƙwararrun daktocin da farfesosin da na jami'a zahar abin ya gagare su amma shi yace yayi kuma saboda ilimin saboda kwarewa kuma ya kawo musu hujja ya kawo musu abu an tambayi hajin shi na ta halarta wannan tambaya Umar dan Shauti dan Allah ya rahamshe shi kaga malami ne a azhar ya karatu shi yazo yake tambaya hajin shi yimin bayanin Shehu Ibrahim hajin shi yace to me zan ga ma amma bari in gaya ma yana da kwarewar shehu radiyallahu anhu shi ne ya fara lura da cewa duk kayan da ya ga turawa mulkin mallaka sun yi aiki da shi sun yatsa sun yatsa yada siyarsu shehu ya ga shi kuma bari ya aiki da shi ya yada musulunci to wannan kadai malamai ne su biyu yace wannan kadai zan gaya ma ma'anar shehu duk kayan da ya ga turawa mulkin mallaka sun yi aiki da shi na daga yaƙe-yaƙensu telefon telegraph irin nasu saboda zancen yaƙi tsakanin amerika rasha da yakin duniya na ɗaya zuwa kaza tun kafin na biyun ma da rediyo irin wannan waki-waki mauta ta wancan lokacin da suke gaya wa sojoji ga kaza kaza shi ya zato idan waɗannan mutane suna amfani da wannan abu za a gaya wa sojoji za a je waje kaza me yasa ba zan isar da sabon addini da irin wannan abu ba to shi da abu to kaji irin tunaninsa haka irin tunaninsa yake wasu Allah ta'ala an shi ya fara tunanin to wai ga wannan irin mauta abinda ake cewa rediyo ya fito abinda ake cewa rediyo a Gambia ya fito wajen 1940 ya fito akwai kasar da tarihi rediyo yana nan za ka ga kasashen da munan Afirka Amerika da ita ta fara yi rediyo ita ta fara yi amunan afirka akwai kasar da rediyo ta fara zuwa munan nigeria wajen kasa ta biyar ce wadda rediyo ta zo mata senegal ma ta riga mu samun rediyo sannan gambia sannan kaza saboda turawa ta nan wajen suke fitowa to shawarar biyar da an shi ya fara ganin to wannan rediyon da yanzu turawa mulki sannan turawa ne suke mulki turawa mulki mallaka suke isar da sakon su da shi wai me yasa ba za a isar da sakon addini da shi ba me yasa ba za a ce shi ya fara wa'azi a cikin rediyo radiyallahu a Gambia shehu radiyallahu an shi ya fara wa'azi a cikin rediyo ya fara magana addini wannan rediyo din nan ta abu ya fara magana shi ya fara magana addini a ciki malam suka ce wo kama wannan malami kafircin sa ya isa rediyo a yi magana addini a ciki alwadansu wanda ga alhamdulillah wannan hanya ce ta isar da addini muktarul ilhamid ya faɗi wannan wannan kissa yake cewa a gambia 19 wannan karatun shehu da ya a rediyo a gambia 1948 yake cewa wasara bil khamisi lil mizyai yuzkiruhum wa hazza bittibai ولن تكون موئظة تراء من قبله ينشرها المذياء وصار تلك المسية تبسيشو بلا رسول الله تفلانا الحميد للمذياء جدا ريديو أغنبيا يذكرهم ينا وأبن تدسو وحظ يفعي تدتباع كان أبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم جدا ريديو ولن تكون موئظة تراء بأتبع جنين cewa wa'azi min qablihi kafin shehu ba yanshuru hamid ya a ce rediyo tana yada ta yada dai gwamnati da abin da gwamnatin burtaniya da abin da take so nigeria ta yi gwamnati da abin da take so rafjan yana so ya kaza kaza amma a ce qala allah qala rasul shehu ibrahim kawala a kun ga kaf in ba ni alfahari da wannan ba da me za ni alfahari wannan iska ya zo ya ce da bugu ya ce shi ne zai yi zancen addini wannan ne kafiri ko kaza shi wai shi za a fara wallahi ba kafiri ba ne wallahi bai lala shehun shi zai kuma shi ya zama yanzu a kare aƙida ko kawai zo da abin kafirin ne kai musulmin zo da musuluncin mu wa'azi a gidan rediyo kenan a faɗa wannan abu daga kaf to kan mu manta kan mu abu idan muka zo almajiransa sarkin kano sunusi radiyallahu ta'ala anhu duniya kam ta san almajirin shehu ibrahim ne ba shi da kowa sai shi har ya mutu yana cewa ba shi da kowa sai shehu ibrahim fatawarsa yake karba gwamnatin arewa ta nan kaduna gwamnatin arewa ta nan kaduna wanda kakashin ya zama gwamnan farko na mulkin siyasa a cikinta gwamnatin arewa wannan gidan gwamnatin arewa kakashin sarki sunusu shi ne farko wanda ya sa a kiran sallah a gidan gwamnatin arewa nan kaduna nan gaba gida kiran sallah a gidan gwamnati ba wai sannan tana gidan gwamnatin kaduna ko gidan gwamnatin a'a sannan tana gidan gwamnatin arewa gaba daya gidan gwamnatin arewa ne gaba daya sarki sun shi ne zamaninsa kakashin amar ko ritaya ko da hutu aka ga waye zai rike gwamnan arewa aka ce sarki sunusu ne zai rike gwamnan arewa duk da dai ga sarkin sokoto duk ga sarkin maiduguri ga sarkin gwandu amma dai haka ba wanda yake da ƙarfi da ƙwarewa da kuɗin da zai iya rikewa wanda mai neman ci gaban ƙasa wanda zai iya rike gwamnatin arewa sai sunusu nan da nan ingila ta ba ta sunusi yadda sakashin ya zama sa shi ma aka ba shi tasunusi shi ya rike wai zancen ma ka nuna kai ne addini ne bai taso ba tukun tura mulkin mallaka ne amma shi ba wai mai addini ba a yi masallaci kuma ladan ya zo ya kiran sallah wannan abu ne mai ban mamaki to ya da zai na kafin nan ko a ko a gwamnatin arewa ma ba ya kaduna tana kadunan ta ba ma fitar ne wani dan dan gari ne dan karami tana gwamnatin jiha arewa ita take jiha arewa ga baki da shi ya fara wa'annan dafamanci suna nan ba wai abu bane to namu ne mun gode hajjin musulmi ne mun gode Allah saboda karantar wa shehu ne radiyallahu ta'ala wannan kenan sai shigowar ta nan shehu radiyallahu anhu shi ya fara fatawa shi ya fatawa a dinga sa karatun Qur'ani a gidan rediyo saboda zai je Misira zai ya fita tafiya zai je Misira wani da Yahuda ya nuna mar ya nuna mar Qur'ani an so masa wa yansa abubuwa a cikin Qur'ani zai kaza an so masa abubuwan da ba a ciki ba sai shi ya ce ba na aransa zan je in ga shugaban kasa in ga shehun azhar sai in dawo ma shi zan nuna musu sai ce na baka shi kyauta shehu radiyallahu anhu yana sauka a misira to ta ba ministoci ne da in shugaban kasan bai iya fitowa ya tare shi ba shehu musulunci ne malamin musulunci ne kaf gashi nan yanzu ba roma zai sauka dole shugaban kasa zai tare shi ko wani daga cikin abu haka yake duk duniya inda zai sauka shehu musulunci ne duk gaba ba karamar harka ba ce hatta mu mabiyan nan sa ba mu san me nan ba illa dai so ne ba karamar harka ba ce to ministoci da waye da manya an zo an tare shi kaza kaza shawai ce maza a haɗa protocol zan ga shugaban ƙasa nan da nan sai gashi ko wa'annan hotuna za su nuna ma wa'annan maganganu tsakaninsa ba wani abu bane kaza kaza to nan da nan ya ga Jamal Abdulnasir ya nuna masa ya je tafi Azhar ya je ya ga shehun Azhar radiyallahu anhu shugaban ilimin masarfin ga baki da Ahmad da Shamsu ya nuna masa ga azar to shehun ne ka gani ita abin da na gani mun gode Allah yanzu na wa'azin rediyo muke faɗa kafin zo nan wajen yanzu gashi yayi 1948 yayi wa'azi a cikin rediyo a Gambia haka ya dinga bin kasashe yana abu a Gambia mu kuma ya mu kuma nan Nigeria Kano yayi wa'azi a gidan rediyo yayi wa'azi a gidan rediyo 1953 mu kuma sannan abin ya fita ya soma tashi har Kano ma ita ma ta yi da an yi yaji nan Kaduna ta yi har Kano ma ta yi gidan rediyo yayi wa'azi a gidan rediyo 1953 mutan gari abin wani abun mamaki suke gani shehu Hamisu ba a yi rikoda ba sannan bare ta dawo wa'azi shi yake faɗan larabcin shehu malam Tanzu radiyallahu anhu ya fassara shi kuma shehu malam Hamisu baban Nasir Hamisu rahmatullah shi ma ya rasu wan shehu malam Ashir liman su ma duk sun rasu wayannan duk daɗaɗɗu ne sun rasu shi kuma shi yake rubuta wa'azi in shehu ya faɗi larabcin kafin mai fassara ya gama fassara shi kuma zai rubuta ga abin da yake cewa qala muhammadu khamis bin shu'aib al-kalawi tijani hadha qadaru ma yassara Allah bi katabahu wannan dan abin da Allah ya hora rubuta shi kenan mimma yaqulu zalika shaykhu abin da wannan shehi al-mazkur wanda aka faɗa yake faɗa fil iza'atul kanawiyyah a gidan rediyon Kano a gidan rediyon a ani radio ina nufin radio din nan ina nufin radiyo kultu sai na ce in ji malaha musu wajaba alaina shukuru ya wajaba mu yi godiya bi haza shehi da wannan shehi allazi hadina wanda yake da da mudil alhaqi zuwa gaskiya dinnan da wayewa har ya nuna mana ma iya wa'azi a gidan rediyo yake nuna mana wannan kwarewa da fajazallahu khairan fajazallahu anil ummati almuhammadiyyati khairan وهو الله يسحق مرد الهيري أبو سعد من الله هو يقول الحق هنا فتن قصيا وسيدي الحاج أحمد التجاني بن عثمان شيكما سيدي الحاج أحمد التجاني شو ما التجاني شيكما يترجم شيكما هنا فسراوة شيكما وأنا أكتب ابنكم إنا تنفوتوا إنا ربوتاوا إنا إن كمان نص إنا ربوتاوا فلذا بارك ودا شكوا بقى ونلوكا كلماته بسرعة ذا wa usbituha ina tabbatar da ita fil auraki a takaddu fasara al mutarjim sai mai fasara shine shehu ahmad al-tijani ya zamanto yuballighu shahid shine yanzu yake isarwa mutanen yanzu yake isarwa da wanda duk suke jin rediyon nan na yanzu wa ana bihamdillah ni ko na gode Allah uballighu shahida ina gaya wa na yanzu wal ga'iba da wanda zai zo nan gaba ga abin nan na rubuta ni kuma Allah ya saka mata alheri zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadl azim wa'azi a rediyo can sai inda magana za ta fito to shi kenan shawar radiyallahu anhu ya je ya ga ya ga azhar yace to me kake so yanzu kuma rikoda ta so mu shigowa rikoda ta so mu shigowa alhaji ubari ne shine farkon wanda ya kai ta senegal ya kai ta shehu ya nuna shehu ga yanda ake in an yi magana za ta dauka shehu radiyallahu anhu ya sa wa wansu babban malami ne muhammadu khalifa radiyallahu sariman radiyallahu anhu ya je sa wansu wanda ya ce ibrahim kullum kai yake zuwa wa mutane da abin mamaki ka zo da wani yau kuma ka zo da wani abu da za a yi magana ya kuma maimaita abin da ya yi amsa kuwa ya maimaita abin da aka faɗa tun daga nan shehu ya so mutumin din karatukansa a ciki tun wani irin rikoda irin ta da mai hanci kamar gidan bidiyo za ka iya tsinkewa ka kuma kullawa ka kuma jotawa na ga kasa kasan da ido na suna na a gidan tarihi za ka iya jona da kuma kulla sai akwai wani shi ne mai akwai wanda yake kula da da abubuwan to sharaf yalla ya ce da su tun da wannan inji da kwakwalwa ya zo a samu ma'addacin qur'ani wanda ya iya karatu ya karanta wannan injin ru'ub din nan injin da kwakwalwa din ya dauka a ya su ce bari mana ai aka yi alhamdulillah aka yi ta nema kowane ma'addaci ya aka sai zai sa kuɗi da yawa alhamdulillah khalilu kustani khalilu kustani namu ne rajin shehu ne sosai kusari alhaji ubarin ne rabbi Allah ya ce wallahi alazim ya sha ganin kusari yana gurfa na gaban shau yana karatun qur'ani yana kuka ka san muridan ta ta kai ba wai a zaune yana tsugune gaban shau yana karatun qur'ani yana kuka dan haka Allah ya rike mu wannan albarka hajjau an kasa ta kusari hajjau kama da wani ba sai wani ba wayannan mutane ba su gabun bayin Allah da yadda da bayin Allah da girmama bayin Allah kafirci ne ko lalacewa ne ko kaza dan suna ma'addata ko dan sun iya kira'a sharri da aka shi kenan da kai kai kai kai shi kenan sai ka zo ba zagin bayin Allah da kaza kaza iyayen abun mabun su da bayin Allah shi ya ja musu wannan albarka da kaza har ce da shewa a masallacin sai da Zainab nan Misra ko wani makaranci mutumin kirki ne kuma ya iya karatu sai shewa ya ce a zo da shi haka shewa ya ce karatu ya ce ne ya karatu ya shehu ya ji daɗin karatunsa shehu ya ce to kai ga abin da muke so ga shugaban ƙasa a zaune ga shehun azahar a zaune ga abin da muke so ga abin da muke so faɗi nawa za a ba nawa za a ba ni a a ku za ku faɗi nawa zan ba ku da ina da shi ni da nake karatu a ɗan wani masallaci ni kaɗai ni nake karatun qur'ani na sai wa'anda suka zo suka zauna kusa da ni suke ji amma yanzu kun ce za ku yaɗa shi a duniya za ku yaɗa eh wannan alheri na ne ni ne in kuna son in ba ku wani abu da ina da shi zan ba ku amma ba wayan karba wajen cewa yace shugaban kasa da wanda za ka yi wa duk abin da za ka bayar ka bashi duk na'urorin ka siyo masa ya yi abu ni zan tafi idan an kare aiko min da shi rabbi Allah ta'ala anhu kusari ya zuba qur'ani kaf a rediyo zuba qur'anin farko a rediyo duk gaba a kaset gaba daya shehu nazir daga azhar zai kuma gida shi ya zo daga kasa shehu nan da na ya dau alkyaba ya kai wajen shugaban kasar su yango kirista ne ma Allah ya saka mata alheri abin da yawa qur'ani duniya ta yi mar kyau ta yi ta yi mar kyau shehu yace ka gyara shi a dinga sawa a gidan rediyon kasan nan in za a bude da in za a kasa ka za ta yi albarka za a ga kaza duk abin da shi ga mai ya yi nan da nan shi ya ingila da faransa da shi aka je aka gyaro aka shigar da shi kasa kasai aka yi kaza kaza shehu ya naɗa rawani da sanda ya dinga bin kasashen duniya yana kaiwa ga qur'ani in za a bude gidan rediyo wannan abu da aka dinna a dinga sashi in za a rike a dinga sashi albarka za ta zo yan kasa su dinga jin qur'ani a dinga sa qur'ani a rediyo yan kasa suna ji duk wanda ya bata ma ya ji ga ƙwararren makaranci kaza kaza kaza aka dinga karɓa sai da ya zo nan kasar ya kawo sarki sunusi ga ga qur'ani ga abin da aka ka dinga sawa sarki sunusi ya ce to shi kuma ya aiko wa sarkin zaria ga abin da za a dokumenti suna nan kaza kaza to fa malamai suka ce kai na wayan su hasada wai na kawafin ma ba na wannan hayaniyar yara na wannan zamani ba ba su fito ba ma sannan tsofaffin ma ake faɗa fakihan fakihan ko wanda imamu malik ne Allah ya tada su radiyallahu ta'ala to Nijeriya ta ɗau zaki. Kun ga dama mun gaya muku malamin nan mushan ne, ma'ana kirista. Mushan ne. Wani sai kun ga mun gaya muku dama malamin nan kafiri ne. In ba haka ba wa zai ce a ɗau Qur'ani a sa a rediyo inda sarkin kaushi yake buga ka kiɗa inda na rambaɗa mawaƙa wayan tsatsofin duk suke kaza a ce nan za a sa ko wani kafiri ne ya wannan fatawa wani kaza nijiya ta ɗau zafi shau ya fito haji ya zai tara kano ta yi zafi saboda ita ake takadu wanda ya saboda nan ne helkwatar sarka baki da sarki sunusu ne kaza sarki da malamai duk suka yi fatawa ai ga abin da aka yi shehu radiyallahu anhu ya yi wasiƙarsa ta farko fatawarsa ta farko ga ta akwai littafi hujjatul baliga to duk akwai su a ciki abubuwa ne da duk suna nan akwai su a ciki abin da za mu iya ka irin wannan da wannan zamanin irin wannan maganganu sun fata za a faɗa sai hayaniya banza yan ba na iya sun nuna a ai su ne addinin ma duk lalatacce ne a Nigeria kaza kaza yanzu ne za su gyara addinin da hayaniya da ha'inci da kaza ko mutum ya san tarihinsa shi kansa ma'anar tafsiri kenan ba wai abu ya san tarihin musulunci ya san tarihin malaman musulunci ya san tarihin wanda suka yi wa addini aiki a aikata gashi ana amfani da shi sai ana amfani da shi kai yanzu ka yi zaka je ka ce da wani ma shehin ka ne shehu ya fara ma karatu a gidan rediyon gaba ɗaya ce da to kamfen ɗin shehu naka har ya kai haka sai da bai sani ba bai sani ba kuma duk abu ne ba hayaniya ba duk gajen kwamen suna suna nan kaza kaza to shi wani biyar lahan ne wannan wasiƙa ta ta farko wasiƙa ta farko ya ba wa malaman kano ya yi wa a wannan lokaci malaman kano ya yi wa wasiƙa farko ya ba su hujja cewa a yi karatu a gidan rediyo ba ko ga ta wannan wasiƙa ta farko da malaman kano yake wasiƙa ga ta wasiƙa ta farko shi rabbi Allah ta'ala aiki alhamdulillah yake amma ba'adu faqad waqaftu na tsaya ala su'ali abu ta tambaya wa ja'u ilayya ulama kano da malaman kano ne suka haɗu gaba ɗaya suka rubuto min wannan tambaya suka aiko mu arshadana Allah wa iyyahum Allah shi yadda mu da su wa huwa bi iktisari da tambaya ta su a takaice hal yajuzu tilawata alqur'ani shin ya halatta a karanta qur'ani wal ulum shar'iyyah da ilimi na shari'a fi hadhihi alati a cikin wannan ala da ta zo yanzu al muhdathatu da ta faru kwanan nan fil asar al jadid a wannan sabon zamani da muke ciki min mukabbaratin a yi amfani da wannan lafiyoyi da suka zo wal musajjilati da wannan rukodoji wa miziya'atin da radiyo a yi karatun qur'ani a cikin su amla ko ba za a yi ba fa ajabtu sai na amsa musu wallahu al-muwaffiq lis-sawab Allah ne mai latarwa ga daidai wa ilayhi subhanahu al-marji'u wal ma'ab innal bid'ata shawhiya musu bayanin kaskasa bid'a da malamai suka ko da ma wajibi ne a yi ta duk gaba gida kafa makarantu buga qur'anai yin kaza wannan duk bid'a amma wajibi ne a yi ta duk gaba gida ya karkasa musu sai yake cewa wa hadhihi al-ashya'u al-muhdathatu wa'annan abubuwa da suke faruwa fil asr al-hadir a wannan zamanin namu in lam nulhiqa bil wajib in ba mu ce dole ne a amfani da ita ba fala aqalla min ilhaqi hadil mandub ba mafi karanci mu ce an so a amfani da ita saboda duk mai son ya isar da addini in bai amfani da rafiya ba zai isar da addini in bai amfani da riko da ba zai isar da addini in bai amfani da waya ba ya zai isar da addini fa innal ulama cewa malamai ja'alu kasbal masahif sun sanya rubuta qur'ani da aka dinga yi wa nasbal madaris da kafa makarantu da nashr ilmi dan yada ilimi wa katabal hadith da rubuta hadisai da aka dinga yi wa daba al kutubi da da printing din littattafai da aka dinga yi bil madba'atil muhdathata a irin wayannan madabba'o'i wanda na turawa ne da kuma amma kuma su buga qur'ani baturan ne zai kama yayi kaza tun gaban su koya wa musulmi su fara iyawa amma malamai su suka ce a bari su yi amfani ne ga musulunci ba komai amfani ne wa ɗabil masahib da buga qur'ani min al wajibi wal mandub kai malamai su ce ma wajibi ne ko ko abin mai kyau ne wa qad hadatha fi zaman al hadir a wannan zamani da muke ciki ga wani abu ya faru al musajjilat wannan rukododi wal mukaddirat da lafiya wal izaat da rediyoyi wa fiha wasilatun akwai tsani a cikin ta wa aunin akwai taimako ala nusrati dini auta taimakon addinin nan taimakon addini ne ala taral hujjata yanzu ba ku ga alhazai ba allazina yazdadu addu'un fi kulli am wanda yawan su yana karuwa a kowace shekara wannan ana magana batun wajen 50 ma bare yanzu yake karuwa kaifa amkanahum ijtima'u ya yayyu duk gaba ɗayan alhazan su taru kalfa imamin wahidin a bayan imami daya kuma duk su ji sallah yanzu ba dan lasu ga ya za a ji ko cikin haramin ya zai aji jibin masallaci zuma ya cika sannan abubuwa ba su kai ba wa'yan suna ruku'u wa'yan suna tsaye wa'yan suna abu saboda kai ba to wannan ita ce wasiƙa ta farko wanda shehu radiyallahu anhu ya fara bayarwa da yadda kuma abu zai tafi gobe in Allah ya da za mu ci gaba da irin wayannan abubuwa duk a cikin tafsirin waya khaluqu ma la ta'lamun fatiha al-fatih